بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى da ya sake dawo da mu Allah rana mai albarka a wannan masallaci mai albarka inda yake gidan alhaji gida da yake dalibi a bakin kasuwa cikin jihar Gombe a yau muna biyar ga watan Rajab jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ainihin ya yi daidai da 27 ga watan 1 miladiya shekara 2023 mun dawo a za mu ci gaba da karatu da muke gabatarwa a na fikiyo littafin alal muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora alhamdulillah muna cikin babi na sujjadar rafkanwa malam ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim yace wa man ja'atu aqrabatun yace duk wanda kunama ta zo masa yana cikin sallah sai kunama ta ainihin zo masa au hayyatun ko kuma maciji ce kunama ko maciji yana cikin sallah suka yi kansa fakatala ha sai ya kashe ta balashe alai malai ce ba kuma ya kai shi tun yana cikin sallah sai kunama ya biyo zai harbe shi ko maciji ya zo zai sare shi sai ya ɗauki sanda ko na abu ya buge shi sai mutu ya ce ta wannan ba komai a kai shi illa an ya tula filo ya ce sai dai in aikinsa ya yi tsawo bi mana aikin ya yi yawa ya zo kashe shi sai ta wani lungu ya bisa can ya bisa can har ya kashe shi ko kuma auyar sadibiyar kibla ko ya juya wa alkibla baya ya biyo zai kashe shi sai ta baya shi ma sai bi shi juya alkibla baya ya kashe shi to nan sallarsa ya baci saboda aikinsa ya yi yawa ko kuma ya juya alƙibla baya fa inna yaqda nan kan zai yanke ainihin sallarsa ya fara daga farko amma inda kawai ya zo wucewa ne ko ya zo cire shi da gina ya fice shi a take mutu to ba komai amma in yayi sha fama da shi ya shiga lungu ya shiga lungu ya cikin sallar da zaka yanke sallar kawai ya fara daga farko lalle shi ne abin da malai yake ne ya ce man shakka haluwa filibutiri a wafi saniyar shafi jala saniyar shafi wasu jada ba da salami sun ma'autara wanda yi kokonto yana cikin sallah sai kokonto ya aure sa yana kokonton shin yana cikin wutiri ne ko kuma raka a biyu na shafai wannan yana yawan samun jama'a da yawa a cikin sallarsu yana cikin sallan shafai da wutiri sai ke tunanin shin raka'an da zai yi na wuturi ne wanda yake yi shi kadai bayan ya shafa'i ko kuma raka'a biyu shafa'i ne to malam yace ya sanya ta kawai ya kaddara raka'a biyu shafa'i ne in yayi sallama sai ya sujjadan ba'di sannan kuma ainihin ya zo yayi wuturi din wa man takallama baina shafi wal wutri sahiyan fala shi alai duk wanda ya magana tsakanin shafa'i da wutri yana mai mantuwa malai ce ba koma kan shi an sani shafai raka biyu ne ana karanta sabbi da ainihin kuliyayuwar kafirun in an yi sallama za a yi shafai a za a yi wuturi shi kuma raka ɗaya ne za a karanta kulhuwa da falaki da nasi ta in yi shafai raka biyu nan ya yi sallama ta sa ya fita daga sallako to amma ba a son yin magana tsakanin shafai da wuturi ba a son yin magana to alayyi halin in yayi magana yana mai mantuwa kafin yayi wutiri yayi sallama kafin yayi wutiri sai yayi magana mallai yace falashi alai ba komai akan shi wa in kana amidan kuriha falashi alai in kuma da gangan da gangan yayi magana fa an ce ba son yin magana ko wani ba so gaggata kana idar da shafa'i assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah ka tashi ka kawo wutiri amma inda gangan yayi magana ba kafin ya kawo tare yayi magana da gangan kuma ya san cewa ba a so to nan ma ya aikata abun da ba a so amma kuma duk da hakan ne ba kuma ya kai shi to ga bayani nan mala ya ce a duk wanda wani abun cutarwa ya zo masa daga cikin abubuwa da suke tafiya a ƙasa kamar kunama ko maciji sai ya shagaltu da kashe shi alhali yana cikin sallah ya ce ba komai a kan shi matuƙan shagaltuwan da ya yi bai yawa ba ya wuce iyaka imana aikinsa bai yawa ya wuce iyaka ba ko kuma ya juya alƙibla baya ina salawa idan minu ma kada salata wa da ha inda daga cikinsu ya auku imana aiki ya yi yawa wajen kashe abin cutarwan kamar maciji ko kunama ko kuma ya juya gibla baya don kan yayi kyau nan sallah din ya sake daga farko wal asli fi hadha hadith abi hurairah asali a cikin wannan hukuncin da aka kawo da malai kawo ya tabbata akwai shafin hadisi na abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa uktulul aswadaini fi salati alhayyata wal akraba yace ku kashe bakake guda biyu a cikin sallah in kuna cikin sallah kuka gansu ku kashe su ba komai a sune alhayyata maciji wal akraba da kuma kunama wannan akhrajahu al-arba wa sahih ibn hibban walau shawahid sannan har yanzu yake cewa duk wanda yake kwanto shin yana cikin wutiri ne ko yana cikin raka'a biyu shafai ko kwanton da yake kenan ya ce sanya ta raka abin shafa'i ya yi sujada bayan sallama saboda ainihin ya yi ikimalin ƙari a kan ƙa'ida na gini a kan yaƙini in mutu yana kokonto misali yanzu ko da ba shafa'i da wuturi ba a sallan isha'i misali yana kokonto yana raka na biyu ne ko na uku to an ce gina a kan yaƙini ai a haƙiƙatan ya san cewa a yayi biyu kokonton da yake yana tunanin na biyun ne yana tunanin na uku ne ko kuma na biyu ne to kawai ya kaddara cewa a ya kaddara cewa raka'an na biyu ne wannan shine abin da zai in ya gina kan yaqini sai ya kawo na uku ya kawo na hudu in yayi dar sai ya sujjada bayan sallama shine abin da ake so wannan kenan a to shi ma yayin mai shafa'i in yi kokonton witiri ne ko raka biyu shafai to ya gina kawai ya kaddara raka biyu na shafai da ko da witirin yake saboda kokonto ya aure sa in yansa raka biyu shafai ya yi sallama ya sujiran badi sai ya ga witiri in ya ga witiri ainihin ya yi sallamansa shi ma ya tabbata saboda hadisi ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shakka dukun fi salati idan ɗayan ku yayi kokonto a cikin sallarsa ya ce faliyata harar sawaba ya kirdaji ainihin daidai dacewa falitin ma'alaihi sai ya cika ainihin da ya rage masa su mai jidu sajadatai ne sannan sai ya sujada sujada biyu bayan sallama a cikin riwayen bukhari kuma falitin ma sun ma yusallim sun ma yasjid bi ma'ana ya cika abin da yake kokonto misali yana kokonto raka ɗaya ne ko na biyu to ya kaddara raka na ɗaya ne ya kawo na biyun misali a sallah asuba ne sai yi sallama iya yi sallama sun mayar jud sannan sai yi sujjadan baji ai ba da salam yana nufin sujjada bayan sallama sannan kuma har yanzu wannan din mako ne hadisi na abdullahi bin ja'far wanda marfu'i ne shi ma har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shakka fi salati wanda ainihin yayi kokonto a cikin sallansa falyasjud sai ya ce ba da salam yayi sujjada biyu bayan sallama to alayyi halin kaga wannan shine hujjan cewa ai mutun yana shafa'i da witiri sai ko kwantan cewa raka'an da yake na biyun shafa'i ne ko kuma witiri yake aka ce kawai ya sanya ta tsayin a raka'a biyun shafa'i ne in yayi sallama ya sujudan baji sannan sai ka witiri lalle hakan yana faruwa da yawa wannan kenan har yanzu ko akwai hadisi na Anas ibn Malik Allah ya kara masa yarda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace idan dan ku yi kokonta cikin sallansa falam yadri isnataini salla am salasan falyulji ashaka wal yamna lil yakin inda yanku yayi kokonto yana cikin sallah bai sani ba kokonto ya aure sa shin yana raka'a na biyu ne ko kuma raka'a na uku kaga tabbas ya san dai ko ya zamto na biyu ko na uku amma na uku shine yake kokonto to yake cewa to kawai falyulji shakka ya jefa da kokonton da yake ya gina akan yaƙini ya sa ta kawai na biyu ne ya san ba kokonto ya sanya ta matsayin raka na biyu ne a sannan sai ya kawo ragowar ainihin rako'i in ya idan sai su jiran baki sannan kuma wannan manta kallon sayiyan bai na shafi walwutri cewa bayan magana tsakanin shafai da wuturi ba a so in mutum ya yana mai mantuwa wannan ainihin ba kuma ya kan shi in kuma da gangan ne ya aikata makaruhi kamar yadda muka sani shi makaruhi ainihin shi ne mutum ya aikata abin da ba a so in mutum ya aikata shi ainihin sallansa ta yi amma za a harare shi za a ce me sa ya yi amma sallansa ta yi baya bata sallah da hakan ya yi maganar da gangan ba za a ce sallansa ya baci ba aikata ainihin makaruhi wannan kenan sannan mala ya ci gaba da cewa wal mazbuqu in adraka ma al-iman ya qalla min rak'atin fala yazidu ma hu la qabliyan wala ba'diyan shi mazbuki shine wanda yin aka tserewa imana ba fara sallah da shi ba kaman ya zo ya riski raka'a ɗayan karshe kaga ai bai samu raka'a biyun farko ba in magariba ne misali in isha ne ko ya samu biyun karshe bai samu biyun farko ba shi ake ce masa mazbuki shi kuma mamu wanda aka fara da shi yana bayan liman shi wannan mamu ne tare da shi aka fara shi ma mazbukin mamu ne amma da an tsere masa da wani abu daga cikin sallah yace to shi wannan mazbuki din wanda ba fara sallah da shi ba an tsere mata in ya riski abun da bai kai raka'a ba mun sani raka'a ana kullata ne daga ainihin ruku ko ba ka ba aka ce duk wanda ya sa hannunsa a gwiwa bayan liman ya daga kansa ya ce sami Allah liman haifi da wuto ba shi da wannan raka din amma in mutum ya ɗaura hannunsa a kan gwiwa in ya zo zai yi kabbara kamar yadda aka ce ba a son gaggawa nan sun sallah ke cewa in an tala sallah ku je ku yi sallah kuna masu nutsuwa abin da kuka riska ku sallata abin da ya wuce ku kurama to da haka in ka zo ko da liman ya yi ruku in ka zo fa dole sai ka yi kabbara a tsaye sannan kuma ka ainihin tsaya domin wannan kabbara din kare zan to ka zo Allahu akbar ko ka kama wannan dinka domin an ce wata takbiratul ihrami wal qiyamu laha kabbaran harama da tsayuwa domin ta duka farilla ne da haka yi kai ta tsaya Allahu akbar sane kai kuma kabbara na ainihin ruku Allahu akbar sai ka kama biyoyinka to dan haka ana ke kullar raka shi to wanda aka tserewa bai samu abin da ya kai raka ba misali kamar sujada biyun karshe kawai ya samu liman yana raka an ƙarshe zai samu sujjada biyu da haka mala yake to ba zai yi sujjadan ƙabli tare da liman ba ba zai yi ba da shi ba misali a sallan ba ta kama liman ko kuma ƙabli kai kuma da ka zo sai ka samu sujjada biyun ƙarshe liman yana yin sallama sai zai yi sujjadan ba aji ba za ka yi ba ko kuma liman ƙabli ta kama shi ka zo ka samu zaman ta ya Allahu akbar kana ta ya kawai ka ga liman ya ƙara tafiya su jada biyu ba za ka yi kablin ba dalili ba ka samu ko da ɗaya daga cikin raka'a a cikin wannan rakoyin sallah ɗin ba da aka yasa yake cewa duk wanda aka tsere masa bai samu abin da bai kai raka'a ba bi ma'ana bai riski liman tun daga ruku'u ba to alayya hanin ba zai su jiran kabli tare da shi ba ba zai ibadi tare da shi ba domin bai ba shi da ainihin wannan jami din bai samu wannan jami ba abin da aka ɗauke masa kawai shine an ɗauke masa iƙama iƙama ne ba zai yi ba hasali ma in wani zo ya same shi zai iya jonawa da shi har ya karisa sallansa dalili bai samu raka ko daɗe daga ɓangaren liman ba wannan kenan sabanin fahimtar wasu laka ji suna cewa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai abin da karis ka ka sallata abin da ya wuce ka karama haka ne annabi sallallahu ya faɗa yake cewa in an tada sallah ku je fatuwa wa alaikum bisakina wal waqar fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu abinda zai riska kuka riska ku sallata abinda ya wuce ku ainihin kurama to ya su ce wai kama wanda ya taba faruwa ni kan da nima a sallan juma'a na gani bawon Allah a wallahu alamu ban san fahimtar da ya dauka ba amma dai shi ya nuna cewa wai ai ya samu da samu raka ko da ɗaya a cikin sallan juma'a ba sujada ɗaya ko biyu yake tunanin ya samu ni tare da shi ba mu samu ba to alayya halin da na tashi na kawo raka hudu shi wani ta sai kawo raka biyu to da har ina dan hanzari dai kafin ya juwa a watse na riske sa bayan sallah din nake cewa sai ya kamata faraka hudu zai ba raka biyu ba sai ce mu ai ya samu sujjada bi sai ce musu ai ba daga nan ake samun raka'a ba jami'in sallah in dai baka samu ruku ba yau ce ce a to ai na ya riske ne abu daga cikin sallah yana nufin a wallahu alamu ala ya ɗauki wannan ra'ayi ne domin haka yana faruwa za ga wasu na ba da fatawoyi cewa wai abin da ka riska ka sallata bi mana ya riski su jada biyu wai abin da ya wuce sa kuma shi ne raka biyu wai ya sa raka biyun ya rama shi ya samu su jada biyu daga cikin sallah to ba haka bane asali in dai mutum bai samu ruku'u ba ba shi da wannan raka'a din in kuma raka'an karshe ne bai samu ruku'u ba to alayyalin ba shi da wannan jami'in sallah ko da sallan juma'a ne iyaka abin da aka dauke masa an dauke masa ikama ne asali ma ya ga wasu za su yi jami din kawai ya yanke sallan sai je ya samu jami'in wanda za su ya samu ladan jami amma la iyalin ba zai ce wai zai rama raka'a biyu wai raka'a biyu ne ya wuce sa abin da ya sallata kuma su jira biyu to da haka wannan kuskure ne babba to liman ya kawo anan cewa shi mazhuki wanda bai samu abin da bai kai raka'a ba ba zai su jira kabli tare da liman ba ba zai yi ba tare da shi ba ya tashi ya ci gaba da sallarsa kawai fa in sajada ma'u liman ya ce to in yayi sujada tare da shi ba kabli ta kama liman ya za samu sujada kawai biyu na ƙarshe sai ya kabli tare da shi ko kuma ya yi badi tare da shi daman badi in liman ya yi sallama ko da mazuki na samu raka ɗaya inda liman ya yi sallama tashi za ka yi karamo abin da ya wuce ka a ƙarshen sallam sai kai ka sa sujadan badi amma in kabli ne za ka yi tare da liman to alayyi halin in ka manta ka yi badi tare da liman kuma to in ya yi don da sallam alayyi halin ka tashi ka ramu abin da ya wuce ka sai ka sake yin baɗi ɗin haka ake so to alayyalin a nan gurin ya ce to in ka yi sujjadan ƙabli tare da shi ko kuma ba'adi alhali ba ka samu ko da raka ɗaya ba ya ce to sallan ka ta ɓaci kawai ikaman ma ka tashi ka sake ikama kawai gaba ɗaya shi na abin da yake nufi ya ce wa in adraka rakatan kamilatan aw aksara in ya riski raka ɗaya cikakkiya ko kuma fiye da raka ɗaya ya ce sajada ma'ul qabli zai yi sujjadan ƙabli tare da liman saboda liman bai sallame sa ba liman ya gama ta yane kawai sai kada cewa Allahu akbar yayi qabli liman yayi sujada biyu kafin yayi sallama to sai kai tare da shi yace wa akaral badiya hatta yutimma salata mutum sai ya jinkirta badi kuma har sai ya cika sallan sa liman liman yana yin sallama assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah zai yi sujadan badi yace to kai kuma ka tashi ka cika to abun ne ya ainihin aka tsire ka in ka idan da sallan ga kai ma sai ka yi sujadan ba aji ya ce faizul ba da salam in ya cika sallan sai sujadan bayan sallama ya ce fa'in sajada ma al'imami amidan in mutum ya yi sujadan ba aji tare da liman da gangan liman ya ce assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah ya yi sallama sai ya tafi zai yi ba aji ba ya sallame ka ba kai kan karama abin da aka tsere maka mana kawai ya kai ma ka yi sujadan ba aji tare da shi ya ce to sallanka ya baci domin sai ka rama abin da za ka yi a ƙarshen sallan kai mai ka yi ba'adi in ka yi sallama kai sira biyu sai kuma kai ganganci da gangan kawai ka yi ka bi liman sujadan bari ya ce to sallan ka ya baci ya ce wa in kana sahiyan in kuma a cikin mantuwa ka bi liman abin da muka faɗa da su cikin mantuwa ya yi sallama zai ƙara sujada kai mai ka bisa kafin ka ramo abin da aka tsere maka sai ka bisa ya ce a cikin mantuwa ya ce ta wannan kan ba komai ka tashi karamu abin da aka tsere maka sannan kuma ka ƙara yin sujjada bayan sallama din za ka ƙara yi a ƙarshen sallah ya ce wai nasu almar zuku ba da salamin imami in wanda aka tserewa bi ma'ana wanda ba fara sallah da shi ba ya tashi yana rama bayan sallama liman ya tashi yana ramu abin da aka yana ramko abin da aka wuce aka tsere masa kamar raka ɗaya ko biyu sai ya yi mantuwa to ya zai yi fawakal musalli ba da to wannan yana daidai da mai sallah shi kadai misali a sallan isha ne mutum ya samu raka biyu sai liman ya yi sallama saura masa raka nau zai rama raka biyu ko? suna ne raka biyu zai kawo ya tashi yana yi kuma sai kuskure ya same sa rafkan waya kama shi kamar ya yi ƙari ko kuma ya yi karatu a ɓoye ya yi rage to ya ce wannan yana daidai da mai sallah shi kadai ba zai ce ai ya bi sallar liman ba an ce liman yana ɗaukewa mamu kurakurai da ba farilla ba ko to ba zai ce ai jami'i ya samu jami'i da haka liman ya ɗauke masa a liman ya sallame sa in ya je ya accident a hanya Allah ya kiyaye kamar ya yi kuskure kenan wannan kuma gyara ya kama shi dole zai yi gyara ba zai ce liman ya ɗauke masa ba ya ce kalmusalli wahdahu kamar mai sallah shi kadai ne da haka in badi ne zai yi badi in kabli ne zai yi badi in kabli ne zai yi kabli ya ce to wa in tarattaba alal mazmuki badiyun min jati imami wa qabliyun min jati nafsi ajzaul qabl to yace to wani zai yin tambaya misali in a ba'adi a ɓangaren liman ta kama shi liman su janan badi ta kama shi shi kuma ya ya samu wannan sallah raka a biyu in liman ya yi sallama a yi dai an ce tashi cikakken raka a biyun ko in ya gama zai yi su janan badinsa shi ma ƙarshe ko to yana cikin ramuwa ko raka a biyun kuma shi kuma sai kabli ta kama shi a ɓangarensa shi ne sallah shi kadai bi mana mai ramu ko raka abin da aka wuce shi kaga kenan a ɓangaren liman ana bin sa ba din yayi dar sai ya zo kuma ya ƙara tafka bantuwa ya kabli ta kama shi a ɓangaren sa wajen ramukon ya zai yi sai aka ce arzawul kabli nan kan sujadan kabli kawai zai bi mana kabli ta isar masa wannan kenan a cikin bayani a mala yake cewa shi mazbuki in bai riski raka cikakkiya tare da liman ba ba za a lissafa hukuncin cewa ya samu sallan jam'i na jama'a ba sannan kuma walayar kulmar jama'a ta mata rataba alai ya yi minsulin ƙabi'a ba dai sannan ba zai shiga ainihin tare da jama'a ya yi sujanan ƙabli ko ba di da ta riske su ba domin shi bai samu abin da ya kai raka ba wannan duka yana bayani ne akan abubuwan da muka yi a baya sai yake cewa saboda bai riske raka ainihin ya dai mai idraki mutazau ya ce in yi sujada tare da su kuma sallansa ya ɓaci amma idan ya riski raka'a cikakkiya tare da jama'a ko fiye da raka'a daya to yake cewa da haka hukuncin jam'i na jama'a din nan ya kama shi a sujjada ainihin ya kama shi na liman da zai yi kabli ne ko baki lima na rafkan wanda ya kama liman shi ma ya lizince shi saboda haka idan sujjada ya riske ya riske shi lima na bangaren limaninsa kabli ta same shi fi wasajada ma'ahu bai liza iza tarattaba ala imami sujudun qabliyun in sujadan qabli ta kama liman to da haka zai sujadan qabli tare da liman in yayi da sallan sa ba sai yayi sujadan qabli ba amma in ba dina liman yayi sallama to in ya tashi ya ranko abunda ainihin aka tsere masa shi ma karshe sai sujadan baje wannan yake cewa an rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jitum ila salati wa nanu sujudun yace idan kun zo za ku yi sallah kuka same mu muna sujjada yake cewa fasjudu kuma ku yi sujjada din in mutun ya zo lokacin zaka ga ana dan samun wannan mutun zai zai riski liman yana zaman tayya ko kuma yana sujjada ta daya zai tafi ga wai yana jira wai sai ya jira ya ga liman zai miƙe ne ko rakan karshe a'a halin da ka samu liman kawai ka yi kabbara harama ka bisa karka ce sai ya taso ko sai ya miƙe tsaye sannan kai ma ka yi a'a ko a sujada yake kawai kai Allahu Akbar ka same sa sujada ne ya zanto na kan karshe ne to shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in kun zo kun same mu na cikin sujada kuma ku yi sujada wala ta'duha a shay'an kar ku lissafa ta cewa wani abu ne bi ma'ana kun samu wani abu daga cikin raka'a na sallah wa man adraka ruku'a ngani duk wanda ya riski ruku'i kuma fakar adarkar sala hakika ya riski sallah kaga kenan duk wanda bai samu ainihin liman a ruku'u ba to bai samu wannan raka din ba in kuma rakan karshe ne bai samu wannan jami'i din ba kaga daga ruku'u ake samun sallah kenan yace wannan hadisi Abu Dawuda shi ya rawaito sa sannan Ibn Khuzaima da hakim sun inganta shi sannan yanzu akwai hadisi na Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa yarda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisa laman khalfal imami sahun bi ma'ana ba rafkanwa akan wanda yake bayan liman in mutum yana bayan liman ya manta yi magana cikin kuskure liman ya dauke masa in mutum ya manta ya dan kura iska liman ya dauke masa ko dan wasu kurakurai ne wannan ba farilla ba amma mutum ba zai baraka da ya ce liman ya dauke masa wannan raka da ba ko ya bar sujjada ko wani abu amma in karatu ne ko kaman karatun fatiha da ake musahabi in kana bayan liman kai in ka manta duka ba kai wannan ba liman ya dauke maka matukan ba kabbaran harama kamanta ko sallama ko sujjada wani rukun daga cikin farillai ba yace to da haka ba rafkan waka wanda yake bayan liman fa in sali imamu fa alayhi wa man kalfa in kuma limamin yayi mantuwa to alayhi halin kai ma mantuwan ya lizince ka in badi ne dole zaka yi badi in kai dar in kuma kabli ne ainihin shi ma dole zaka yi kabli ko da cewa kai daidai kai sallah amma liman kuma yayi kuskure ko ba ka ba da haka kuskuren sa ya same ka sannan amma ya ce wanda ainihin sujadan bari ya jerantu a kan limaminsa imana bari ta kama liman to ya ce ba zai sujadan bari tare da shi ba zai jinkirta ainihin wannan bari ɗin har sai ya ramko ya ramo abin da ake bin sa bi ma'ana raka biyu ne aka tsere masa in ya idar sai shi ma yayi baji din yace a fa in khalafa salama wal badiya in ya saba kuma sunan bari tare da liman yace to sallarsa ta baci saboda ainihin ya shigar da abun da ba a so a shigar a wannan wuri din lidikhali fiya ma laysa mina illa idza fa'alu an sahwi sai dai in yayi ne a cikin mantuwa yayi badi tare da liman to yake cewa to nan kan zai ainihin jabarin wannan sujjadan badi din ainihin bayan yayi na da sallah sai ya sake wannan badi din saboda hadisin zilyadaini as-sabiq hadisin zilyadaini wanda ya rigaya mun karanta shi a karatunmu na baya sannan akwai hadisin sujjadansa na bayan sallama na annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya tsaya zuwa raka'a na biyar ainihin shi ma mun kawo ainihin har yake tambayansa cewa an rage sallah ne ko kuma ainihin mantuwa kai har na sassa rage cewa shin zile da yayi gaskiya ya tambaye suka ce lalle abin da ya faɗa haka ne yake cewa lalle ba rage sallah ba ko ban yi mantuwa ba da ya tambaye safansa ta ce masa lalle an yi ragi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kawo abin da aka rage aka yi mantuwa sannan ko ya sujadan baji to da haka wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaito sa a cikin karatunmu na baya an yi shirinsa sai nake cewa amma mantuwan mamu yayin da yake rama ainihin abun da aka tsere masa bayan liman ya yi sallama ya ce yana daidai da mai sallah shi kadai in mutu ya sallah shi kadai mata kamar sa zai baji in kabli ne zai kabli ya ce liman ba zai dauke masa wannan mantuwa ba saboda liman ya sallame sa in ya je wani kuskure a wajen ramuwa to zai yi sujada domin wannan ramuwa din wannan kenan a linki da'il kudwati bi mujarradi salami saboda ya yanke koyi yayin da liman yayi sallama in shi ma mun ya tashi zai ramu wannan abun to ba wai yana koyi da liman bane yana ramu abun da ya wuce sani da haka ba zai ce liman ya dauke masa ba yace ya tarattaba alal mamumi sujudun badiyun in sujadan badi ainihin ya samu mamu a bangaren limaminsa sannan kuma wajen ramuwa kuma sai ya ramto kabli ta kama shi ya ce wata faƙa an na halaka da ita rata malin sujan kabli ya ce ta wannan sujadan baji a sujadan kabli kai ya isar masa a ɓangaren limamin sa ana bin sa baji in ya yi da sallansa da aka tsere masa raka a biyu ko uku ko ɗaya zai yi baji yana cikin ramuwan kuma sai kabli ta kama shi sai aka ce ta wani sujada zai yi sai aka ce a kabli zai yi kabli ta isar masa wana ba anil baji a ya zamto kablin ta wakilci wannan bari ta bangaren limamin nasa lallai wannan kenan za mu tashi insha Allah wani sati yake cewa wa man nasiyar ruku'a wa tazakkara wa fi sujudi wanda ya manta bi ruku'u ba ya tina shi a cikin sujada ya zai mutum ne na sallah ya ce ya kanta fatiya wala dallin zuwa karshe ya ce kul wallahu at kawai sai ya tafi sujada hakan zai iya faruwa bai ruku'u ba to ya tina bai ruku'u ba ya zai insha Allah wani sati za mu ci gaba da ainihin a wannan karatu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gafara ya cikan mai cikan iyaye mai cikan malaman mu ya saka shi anan alkhairi zamu tsaya nan in akwai mai tambaya sai yi tambaya amma kafin tambayar nan akwai ba Allah wanda yi tambaya muka tafi biyu ke wancan sati ba yi karatu ba saboda ba an bude masallaci an yi zikirin juma'a akwai kalifan Maulana Sheikh Abdul Fati Baba Ali ya zo an ji an yi zikirin juma'a ba yi karatu ba walayyalin tambayin da ya yi shi ne a kan yanayin lokuta ta canzawar lokuta na sallah an ce wani lokaci rana tana iya canzawa domin akwai masharik da mawari wani lokaci za ga rana tana nan wani lokaci kuma ga tana nan kamar inuwa ma ga yana ta canzawa a shekara kafin shekara ya zagayo to ya yi tambaya akan wannan ya abubuwan suke ne walayyalin na ce masa insha Allah muka zo ni karatunmu za mu yi bayani a yadda abin yake shine akwai ilimi wanda shi ya shafi abin da ake ce masa hisabi irge irge Allah subhanahu wataala kuma ya kawo Qur'ani yake cewa wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim wata yana da manazil zaga ya fito na dan karami sai ga yana girma yana girma yana girma har ya cika ya cika kuma ga ya dawo yana raguwa yana raguwa da dawo karami sannan kuma samalatul buruj akwai akwai abraj na burujai guda goma sha biyu akwai taurari akwai ainihin sa'o'i sa'o'i guda bakwai din nan wanda ce maka kamar misali a cikin lahadi za ce maka shams shine sa'an farko dan litinin a ce maka kamar talata a ce maka mirrikh dan laraba a ce maka utarik a alhamis a ce maka mushtari juma'a ce maka zahra na asabar a ce maka zuhal sa'o'i guda bakwai to sai guda bakwai din suna caccanzawa to duka wannan ya shafi abu ne ya shafi auqat na lokuta ne wanda da ba dan irin wannan ba mutum yanzu yayi wata ma bai san wata ba kaga ana yin sati sati yini tun daga second ma second 60 sai a ce maka minti daya minti 60 a ce maka awa daya awa ainihin 24 sai a ce maka rana daya rana bakwai a ce maka sati daya sati hudu a ce maka wata daya wata goma sha biyu kuma a ce maka shekara to alayyalin shi wata akwai na kamari shi ne watan sama wanda ga fari ya gito haka a ce muharram safar har zuwa zulhijja guda goma sha biyu wannan ya shafi ainihin kamariya kenan to shi yawanci bai cika yin kwana talatin ba kwana ashirin da tara yake to wani lokaci ashirin da tara cikin sa'o'i za ka ga an yi shekara sai kaga shekaran arabiya watan sama ya bambanta da na boko na shamsiya kuma dukansu suna da amfani hatta na boko din shi na shamsiya din da haka in mutum ya yi shekara kusa 29 ko 30 a shekarunsa na boko sai kaga shekara 30 ne amma in ka duba na arabiya za ka samu yana shekara 31 dalili a na boko akwai watanni masu kwana 30 akwai masu 31 sannan ana samun bambanci da wasu mintuna awoyi to irin wannan ne ya taru ya taru aka yi shekara talatin sai ga an samu bambanci da wajen shekara ɗaya to haka ne ake samun wannan to alayya halin waje abin da ya shafi sallah wannan kuma inuwa daga ya canza damar rana ce tana da mashari wajen fitowa haka haka haka wani lokacin ga inuwa yana haskawa nan yau ta yi fito haka haka kafin shekara ya zo sai ga inuwa ya dawo nan a lokacin sanyi irin yanzu za ga dare ya fi yawa ko in an zo lokacin da ba na sanyi ba kuma kamar lokacin damuna sai ga ainihin ranar ya fi yawa ko ba ka ba yanzu aka samu karfe shida da wajen minti 20 za a yi sallah amma sallah asuba sai a kusa shida saura kwata ko wani lokacin ko za ga ana yin sahur a ce an kama baki biyar saura minti goma an kama baki a yi sallah asuba biyar da minti goma sabanin yanzu yadda ake yin sallah asuba biyar da wajen minti arba'in da biyar to alayyalin akwai wani baiti da aka kawo wani malami ya cire wanda ya takaita abin ilimi ne mai zurfi sai takaita shi yake cewa dujen wa ba da hamsatin in adimu wa ba da wafa abjada mutammim yake cewa shi lokacin sallah ana watan daya na shamsiya watan boko in an shiga watan january to alayya halin ba da zillun zawali bayan inuwa na gushewar rana da rana ta zo tsakiya damayin ta zo tsakiya daidai akwai zillun zawali inuwan da yake kewaye da abu yanzu misalin na haska wannan abu da wannan za ga inuwan gashi na yana jikinsa ba zai fita ba to shi ake ce masa zillin zawal to in kai taku hudu daga wannan zillin zawal din shine farkon lokacin sallan azhar a watan january shine jujab dalon ai malaman hisabi an ce abajada a ba jada dalon din nan guda hudu ne bi ma na kai taku hudu shine sallan azhar ya cika bayan inuwan gushewar rana to shine farkon lokacin sallan azhar to alayyi halin zaka ga yanzu karfe kusan ɗaya zai yi amma za ga ino mutum bai fita ya kai taku wannan hudu ɗin ba kaga kenan lokacin sallah bai gama shiga ba misali shine tujab wannan dalon guda hudu sannan a abajada jimin guda uku ne a watan biyu february shi kuma zai zamto taku uku za a ringa yi ba taku hudu ba kaga an ɗan rage sa kenan bi ma'ana lokacin sallah daga wannan zai fara har ya kai tsawon inuwanka duk lokacin sallah ne sannan a watan uku shine watan march shi kuma taku biyu bayan inuwa ainihin zillul zawal daga cikin inuwan kai kai taku uku inuwan ya kai wannan taku uku a taku biyu kai to alayyi halin lokacin sallah ya fara ya kai yin sallah a zahar ɗinka alayyi halin har inuwan kai kai daidai da tsayinka wannan kenan to daga nawa bado hamsatin yana adimu daga nan kuma duk taku biyu zaka ringa yi har bayan wata biyar zaka ce january february march zai zanta wata biyar bayan wannan march wata zai kama watan nau kenan kaga kenan april may june july august wata biyar ko haka taku biyu zaka yi ta yi zaka yi ta yi haka lokacin yake taku biyu har sai ka je ƙarshen watan august ya ce wa ba da hufa abjada mutammim to bayan shi kuma sai ramto ainihin taku daya bi mana watan september farkon watan har watan ya kare fa abjada sai ka fara inuwan ka in rana ya gushe sai kai taku daya daga wannan taku dayan to lokacin sallah yayi ba sai ya kai taku biyu ko uku ko hudu ba in an shiga oktoba watan goma shi kuma ya kai takulli fa abjada ka gani a taku daya ba taku biyu a watan goma sannan a watan sha daya nobamba farkonsa har karshensa shi kuma taku uku a watan disamba shi kuma taku nawa taku hudu ka abjada taku hudu to haka yake duk shekara wannan ya shafi kalanda ne na abin da ya shafi shamsiya duka wannan suna da amfani Allah subhanahu wataala ya kawo su alqur'ani da ash-shamsu wal qamar nan duka suna da wannan to shamsiya shine kalanda na abin da ya shafi wanda ake amfani shi na miladi kamriya kuma shine na hijiri wata da yake kamawa to kowanne yana da amfani da haka haka ne lokutan sallah suke canzawa kuma dama lokaci yana fara daga sallan azhar ne in dai an samu lokacin sallan azhar to raguwar lokutan ba za su gagara fitowa ba inuwanka ya kai tsayinka sallah azhar ya gama shiga daga nan la'asar zai fara ko dimana larurin ya fara in ya kai ya ninka kaso biyu kuma ya zanto sallar la'asar ya gama shiga in ya wuce tsayin inuwanka so biyu inuwanka in ya wuce tsayin kaso biyu ya zanto larurin la'asar yana shiga za su ci gaba larurin su har rana ya fadi azhar da la'asar magariba kuma an ce daga rana ya fadi ba wai karfe kaza ba rana yana faduwa za yin sallar magariba sallar isha kuma wannan jajajajen sai ya ɓuya in ya ɓuya shi lokacin sallar isha ya yi jajajajen da rana ta faɗa ga ya yaduwa ka duniya in ya ɓuya lokacin sallar isha ya yi sannan zai ci gaba lokacin har zuwa ɗaya bisa hukun dare larurinsa kuma har zuwa cikin alfijir sallar asuba kuma ka ce in alfijir ya keto alfijir na gaskiya lokacin sallar asuba ya yi ko da haka za a yi yin sallar asuba yana ci gaba har zuwa gari ya haske to da lurinsa zai fara kuma in gari ya haske har rana ta fito to kaga lokacin sallah azhar shine ke da sarkakiya to shine malamai suke fitar da wannan din daga watan daya a za a ringa yin taku hudu watan biyu a taku uku watan uku ainihin taku a biyu to hakan nan za a yi ta taku biyu taku biyu har sai an je karshen watan takwas daga watan takwas kuma an shiga watan tara sai a fara iya taku daya maimakon taku biyu na wata biyar da aka wuce taku ɗaya watan tara haka a ƙara goma sha ɗaya sha biyu sai a ƙara shiga sabon shekara duka wannan suna da amfani wannan wani ban Allah ne ya tambaya game da lokutan sallah ta canzawa sannan an ce in lokacin sallah ya yi akwai zafin rana an ce a sassauta bi ma'ana a bari ne rana ya yi sanyi ai to kaga wannan shi ma hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ana zafin rana lokacin garjin rana kana ce za yi sallah a bari sai irin kusan karfe biyu to wannan matsalan an taba tattauna ta da yake akwai bangaren abu da ya shafi research bahasi na ilimi a ce to wanda suke yin sallah su kullum za ga ba sa canzawa daga 12:40 yayi ko da lokacin hunturu ne a ce lokacin fa bai yi ba biwana inuwan kai bai kai a ce lokacin sallah yayi ba sai ga su ba su canza ba daga 12:40 ya za su yi sallar su su ko wa'annan su ko da sanyi ake lokacin ɗari sai karfe biyu ya yi ba su yi sallar karfe yi bima na karfe ɗaya ko sha biyu da wannan mutu wannan kuma ba to kaga wannan shi ma wani matsala ne za ce to an ce kuma mafificin alkhairi shi ne mutum ya sallah farkon lokaci da sauransu to duka masail ne dai na ilimi amma layi halin wannan manazir din na kamar da na shams duka akwai su a cikin alkur'ani kuma lallai malamai sun fitar wannan shi limamin masallacin nan a mala abdullahi allah ya kara masa lafiya lallai na tambaye ta shirin mutum na abiya tudin yace an zo a karanta na tambaye sa wani ban Allah da ya tambaya sai ba da baitukan yake cewa a karanta kuma gaga har rufa ne kawai sai ce maka wannan rufin yana nufin kaza wannan rufin yana nufin kaza duka abin da ya shafi isabi wannan takaice kenan ya kuri na tsawaita bayani Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta yana mana ƙarya ƙarya ne ba mu ikon kauce mata a tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam za mu takaita nan saboda yanayin lokaci Allah subhanahu wataala ya mana gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi mutum da ya zo zai ruku sai liman ya dago ya samu ainihin ruku ba sai kafara ya samu ne tafiya sujjada guda biyu da kuma sai ya da sallama shin ya tashi ainihin zai rama raka biyu a matsayin juma'a ne ko kuma raka hudu zai to alayya halin ai bai samu ruku ba da haka raka hudu zai zai yi sallan azhar ne kawai daman kafin liman ya daga kansa kafin ya ce sami Allahu liman hamida sai sa ainihin ba cika son gaggawa ma gara mutum ya tafi a nitse ya tsaya ya yi kabbaransa a tsaye an ce wa takbiratul irani wal qiyamula kabbara rama da tsaya domin ta in ya kama ruku ya yi tamkin ya ji liman ya ce sami Allahu liman hamida to ya tabbatar ya samu wannan raka din amma yanzu ya zo ya yi haka ko ko bai samu bai ce zai rama lalle bai samu wannan raka din ba irakan karshe ne ba shi da wannan juma'a din lalle in kuma raka'a na na farko ne to ba shi da wannan raka'a ainihin na farkon illiman yayi sallama raka'a da kawai zai kara ya samu ladan juma'a amma la yali bai samu ruku ba bai samu wannan raka'a din ba irakan karshe ne ba shi da wannan jami'i din yayi sallan azhar Allahu alam na'am alaikum salam dukkan salloli da haka inda ya zamanta ya ka samu kawai ko su jada biyu a na ƙarshe to alayyi halin baka da wannan jirgin sallah lalle kawai ka tashi ka ci gaba abinda aka ɗauke maka an ɗauke maka ikama ne ikama ne ba za ka yi ba hasali wani zai iya bin kama a matsayin kai liman ne ku yi jami in ko ga wani jami'in ka yi sallama ka bi su amma ne baka da wannan ladan jami'in sallah din baka samu raka ko ɗaya ba kowace sallah ne ba iya juma'a ba abu ne sa kawo misali da juma'a wajenta wasu na rama biyu ne wasu rama hudu da yake yasa ake kawo misali Allah alam in ka zo ka samu an idar akwai mai biyu wanda suke yin sallan karfe biyu akwai wanda suke har kusan biyu da rabi ma nake gani to da haka zaka iya zuwa ka je ka samu wannan sallah din ta juma'a domin an ce ka yi kokari kar ka bari juma'a ya wuce ka koda a bayan mutum ne wanda ake ganin kaman a mene ake cewa kamar yana aikata abubuwa mara kyau ko da fasiki ne kai kokari ne ka samu jami'in wannan juma'a din kar ka bari ya wuce ka saboda falalanta lalle za ka iya tafiya ka je ka samu jami'in ka wani masallaci inda ka tabbatar za ka samu lalle Allah alam ya yi zaman ta yamin kwanye sallama ko sai miƙe zai kawo ainihin wuturi to alayi halin abinda zai in ya yi miƙe zai dawo ya yi ta ya yi sallama sai su jiran baji tashin da ya yi ƙari tashin da ya yi ƙari lalle haka zai in ya yi sallama sai tashi ya wuturinsa in kuma ya riga ya kulla raka to shi kenan ya tafi ya yi sallama shi kenan ya yi shafa'i da wuturi ba sai ya ƙara tashi ya yi wani wuturin ba eh lallai in ainihin lokacin sallan magariba ya yi an yi sallah shi bai sallah ba amma wannan jajajajen bai ɓuya ba shi in ya zo yin sallan zai yi niyan sallah magariba ne ko na bayarwa ko kuma na ramuwa ko? falayya ne ita ai sallah magariba lokacinta yanda zai yi ita lokacin da takaitaccen lokaci ne daga rana ta faɗi gwargwadon da mutum zai kama ruwa ya yi alwala ya zo yi ta ana cewa assalamu alaikum lokacin ta ya wuce ana yin sallama ainihin lokacin ta ya wuce yasa ake cewa magriba ko da kai kadai kai in ka ga wani jami ba za ka ce saboda lokacin ta ka yi ta cikin lokaci larurinta kuma yana farawa daga an idar da sallah har zuwa fiton alfijir da haka tun da dai laruri bai kare ba za ka yi a matsayin ada'i ne bayarwa ne larura ne sa ba ka yi ta a farkon lokaci ba niyan bayarwa za ka yi in ka ka ce ka yi niyan ramuwa za ka yi to he dai in washe gari rana ya fito sai ka ce to za ka yi niyan rama sallar magariban jiya saboda lokacin ta hannun laruri ya fita lokacin laruri bai fita ba mutum ya zo sallah niyan bayarwa zai lalle wallahi alam assalamu alaikum